أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمين شيء قبل كراتون دمك فارا تشكونا لله من البركة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين kan mamance yau muna goma sha uku ga watan rajab miladiya na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha shida ko ga watan biyu ko shirin da shida ko ga watan biyu miladiya na da dubu biyu da ashirin da ɗaya sati da ya gabata mun tsaya a kan hadisi na goma sha tara hadisin abi abdurrahman bin abdullah yau insha Allah za mu tashi akan hadisi na 20 shine hadisin zir bin hubaysh قال المؤلف رحمه الله وعن ذر بن حبيش قال أن سمونا حديث دقا ذر بن حبيش قال يجي أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه نازوا صفوان بن عسال وندي بألا تكار تبت أدريش أسأله عن المسح على الخفين إنا تنبيش جمد حكم شاوة أكم خفي قدابي كم بيان يا جبات خفي شيني تاكلمي نواتا وندا يا هوتشي ياريه وندا كما غالبا بايد متاكي wanda ake cewa wannan sel wannan shi ake cewa kofi faƙala sai ya ce ma ja abika ya zir ya kai zir mai ya zo da kai faƙultu sai na ce ibtira al'ilmi ba abin da ya kawo ni sai neman ilimi game da hukuncin addini faƙala innal mala'ikata تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب للي ملائكو سنا game fuka-fukansu game abucin ilimi yarda da abin da yake nema maimakon su tashi su tahi daga wani wuri da zaran ma'abucin ilimi ya zo sai su gangame fuka-fukansu girmamawa ga ma'abucin ilimi dalilin abin da yake nema fakultu سنتي إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول يتي حقيقة hukuncin shawa akan kufi guda biyu bayan yin bayan gari da fitsari ya so samun zuciya kina akwai wani nau'i na shaku da nake tare da shi akan wannan hukunci وكنت امرا وكنت امرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم kai kuma ka kasance ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah wanda sirara Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi faji'tu as'aluka nazo ina tambaye ka wannan hukunci hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama iya ambata wani abu a cikin wannan ƙala sai ya ce mishi asal safwan na asal sai ya ce mishi na'am tabbat na ji daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya muruna idan kunna safara maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya umarninmu lokacin da muke bulaguro au musafirina ko muna cikin halin bulaguro Allah nan zai'a khifafana salatata ayyam kan mutubi khuffofinmu tsawon yini guda uku ko kwana uku walayalihin da dare da kinsu kina yini uku da dare da kinsu kwana uku kina illa min janabatin sai kawai dalilin janaba a wannan lokaci in janaba ta same mu za mu tuɓe kufi domin mu yi wankan janaba walakin sai dai min ga'itin wa baulin wa naumin in dai bayan gari ne ko fitsari ko barci to ba sai mun tuɓe ba fakultu zir sai ce na ce hal sami'tahu ya zukuru fil hawa shay'an yaya kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya ambata wani abu na su hawa nan son so da zaka so wani abu qala na'am haka da yace mushi eh kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance tare da manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi muna cikin bulaguro fa baina nahnu indahu a lokacin da muke wurin shi idna dahu arabi sai ga wani balarabe wanda ya nisa da ilimin addini ya kiraye shi bi sautin lahu jauhari da murya wadda ta zamanto mai girma kama murya da za ka kira mutum da kare ya muhammad ya ce ya kai muhammad fa sha bahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manza Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya karɓa mishi nahwa min sautihi kwatamcin yadda ya ɗaga murya ya kiraye shi haka ya ɗaga murya ya karɓa mishi domin manza Allah sallallahu alaihi wasallama na daga salon hikima lissahi da yanayin mutu al'adar mutanen ƙauyen shi ne ɗaga murya sai ya bi mushi da abin da ya zo mushi da shi saboda ka a samu wani bambanci tsakanin shi da shi a yanayin da yake ha'umu ya ce mai gani fakultula sai na ce mashi wai haka ɗaukdud min sautik kai canka sassabta muryarka fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wasallam domin kai kana wajen manzon Allah wanda sira da mace Allah su ƙara tabbata a gare shi domin Safwan ya san cewa Allah madaukaki ya ladabtar da su akan cewa kasu yi ka daga muryar su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum kenan wannan ladabtaswa da Allah madaukaki ya musu suka bi to sai ya ce mashi kadda ka daga muryarka bulbushin murya wajen wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ladabi a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka bayan mutuwar shi a yanzu haka bakka zuwa wajen kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka daga murya domin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan a raye tana nan a mace iya mace nam fa'in naka inda nabi sallallahu alaihi salama waƙad nuhita an hada kuma an Allah ya hale ka game da ɗaga murya faƙala wallahi la agudud harkar mutanen daji sai ce ina rantsuwa da Allah ne ba zan rage murya haka na saba yi haka na saba kira kuma ba zan canza ba قال العربي wannan balarabe sai ce almar'u yuhibbul qauma iya tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam iya ta manzala sallallahu alaihi wasallam mutum iya san mutane walamma yalhaq bihim sai dai aikin shi bai kai irin aikin su ba bai kai matsayin su ba bangaren aiki wanda idan suka je wani matsayi shi ma zai kai wannan matsayi قال النبي صلى الله عليه وسلم وزال صلى الله عليه وسلم سيتي مش المرء ما عمن أحب يوم القيامة mutum na tare da wanda yake so ranar ƙiya shi yasa na daga kyau idan za ka yi abokantaka ka yi abokantaka da mutum na ƙwarai domin za ku kasance tare yau ranar ƙiyama kada san mutum za ka so mutum ka duba wani iri ne in mutum ne na kirki ka so shi saboda nagartar shi za ka kasance tare da shi gobe kiyama in kuma lalatacce ne to kuma haka nan almar'u ma'a ma'amman ahabba yawmal qiyama فما زال يحدثنا ما زال صلى الله عليه وسلم بيغشي بإيا زنتد دمو hatta zakara baban min al-maghrib har sai da ya ambata wata kofa bangaren mafadar rana masiratu ardihi aw yasiru rakibu fi ardihi 40 aw 70 ama fadin shi fadin tahiyan mahayi wanda zai tahi yayi tahiya tsawon fadin shi kwatancin shekara arba'in. ko kuma shekara saba'in duba ka gani a ce mahayi ya hau doki ko raƙumi ya yi tahiyar shekara arba'in ko shekara saba'in a wannan tahiyar wannan shi ne faɗin wannan ƙofa ƙala sufiyanu ahadurwa sufiyanu wanda ya tsaye daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi ya ce ƙibala sham ɓangaren sham take خلقه الله تعالى يوم خلق, خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه Allah madaukaki ya halicci wannan kofa lokacin ranar da ya halicci sammai da kasai wannan kofa a buɗe take domin tuba gafartawa wanda yi zunubi la yughlaqu hatta tatlu'u shams hatta ta tulu'a a shamsu ba a rihe wannan kowa har sai da rana radda rana ta hutu minu daga wannan daga wannan bangare nan kamar hadisin dai da ya gabata cewa Allah madaukaki na karɓar tuban bawa muddin inda rana ba ta hudu daga mafaɗarta ba ko kuma muddin in mutum bai kai matsayin gargara ba wannan hadisi na kumshe da hukumce-hukumce na farko dai abinda ziri ya tambaya game da shahil khuffi hukuncin shaho khuffi safwan radiyallahu anhu ya bashi labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance musu lokaci shine a lokacin da ya zamanto suna bulaguro suna da haƙƙin da za su shahi khuffi kwana guda uku yini uku da dare rikin su dalilin ba za su hudda shi ba sai dalilin janaba amma kuma dalilin bayan gari ko fitsari ko iska ko barci a a ba sa hudda shi in mutum ya yi bayan gari ya je ya yi tsarki in zai zo ya yi arwallah ba sai ya hudda ba muddu inda ya sanya su a lokacin da suke da tsarki a lokacin da ya arwallah duk da cewa wannan ruwaya ba ta zo ba amma ruwayoyi sun kwatanta cewa mazala sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wani sahabi ya so ya zare mai kofi zai arwallah ya ce a da'ahuma ka bar su na sanya su ne ina mene suna da tsarki yana lokacin da ya zama to na yi arwalla a lokacin nan ne na sanya su ɗaya kenan sannan kuma haka nan mutum na haka nan idan mutum mazaunin gida ne to wannan lokaci iya da haƙƙi na shafa kofi yini guda nan zai zamna yini guda ya shahi kofi sannan kuma hukunci na biyu shine tambayar da yayi game da al'amari na so kana kamnan mutum baka da aiki irin aikin da yake yi na lada wanda zai kai ga gobe kiyama ku kasance tare ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ne sai ya ce masa almar'u ma man ahab yawmal qiyamah kenan mutun na tare da wanda yake so ranar kiyama shi da muka ce idan za ka yi soyayya ka san dawa za ka yi wanda ya kasance za ka kasance gobe kiyama sannan kuma zala salalai salama ya ci gaba da su da zantar da su wannan cewa akwai ƙofa tun da ranar da allah maɗaukaki ya halicci samai da ƙasai ya halicce ta ƙofa ce mai girma wanda faɗinta zai kai matsayin tahiyar wanda yake hawa sama ya yi tahiya ta shekara arba'in zuwa saba'in ba a rufe wannan kowa Allah ya buɗe ta ga masu neman tuba ya zuwa ga zunuban da suke ba a rufe ta har sai ranar da rana ta hoto daga mafadarta Wani hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi da shi da wani shi kuma hadisi ne hasan sahi kamar yadda malai ya ce sannan imamu albani rahimahullah ya ingantar da ya hassanar da wannan hadisi a cikin irwa ƙarƙashin lamba lamba hadisi ta 104 hadisi na gaba قال المؤلف رحمه الله وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخضري رضي الله عنه أن سمونا حديث لدى أبي سعيد wanda yake da suna Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala shi lalle manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ce kana fi man kana qablakum ya kasance cikin wanda suke gabaninku ila ahlul kitab rajulun qatala 99 nafsan wani mutumin da ya kashe rai ɗari ba ɗaya goma ya tara da tara zalunci kawai a kan zalunci ba a kan haƙi ba fasala an alamin ahlil abu sai ya tambaya wane ne wanda ya kowa sani a wannan wuri da yake fadulla ala rahibin mutane sai suka nuna mai wani malami mai yawan bauta domin rahabaniya wannan na nuni cewa kamar yadda ibn al-hajar al-asqalani ya fari cewa wannan na nuni cewa bayan gushewar isa ne alaihi salam domin rahbaniya yin nisa da aure da wani abin da ya kama da haka ba bai abku ba sai bayan tahiyar isa alaihi salam mutuwar isa alaihi salam malamai suka kirkiro ta wanda ya zama to baya daga cikin addini na wanda isa alaihi salam ya zo ya rungumi bauta kawai ba abin da ya sani kawai sai bauta shi ne ya zo ya tambayi wannan mutum game da iya da tuba ko baya da tuba fa'atahu faƙala innahu qatala 99 nafsan yace me ni wani kashe rai 99 fa hal lahu min tauba ya tambaye shi iya da tuba idan ya tuba Allah madaukaki zai karɓi tuban shi Allah zai gafarta mashi faƙala la wannan malami dalilin cewa baya da ilimi bauta kawai ya sani ba tare da ilimi ba sai mai hukuncin cewa a Allah ba zai gafarta ma ba ganin adadin rayukan da ya kashe da zalunci fa kammalahu bihi mi'atan wannan mutum sai ya kashe wannan malami ya kashe kenan ya cika na rai dari thumma sa'ala an a'alami a'alama ahli a'alami ahli al-ard sannan ya tambaya game da mafi wanda yi kowa ilimi a yan a wurin da yake fadulla ala rajulin alimin sai aka nuna mai wani mutum malami mai ilimi faqala innahu qatala mi'ata nafsin fa hallahu min tauba yace bai na kashe rai dari yaya in na tuba Allah madaukaki ya karbi tuba ta faƙala na'am wannan malami ya ce mishi ya mai fatawa da ilimi domin ya san fada Allah madaukaki da ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi kuma kisa na karkashin koma bayan shirka da Allah madaukaki sai mai hukunci ya bashi fatawa cewa Allah zai zai ma gafara idan ka tuba tuba ta gare man yaqulu bainahu wa bai na tauba wane ne zai shiga tsakanin shi tsakanin shi da tuba ya mushi ya ba shi shawara cewa in talik ila ardi kaza wa kaza ka tashi ka bar wannan gari ka tahi gari kaza da kaza ya zo a cikin ruwaya ta mu'jamul kabir kan cewa wannan sunan garin na kwarai nusra ake ce mai sunan garin da ya bari kafara ake ce mishi wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahu domin a can wannan gari akwai mutane wanda suke bautawa Allah madaukaki ka bautawa Allah tare da su wannan halauna karantar da mu cewa idan mutum iya wuri wanda ya zamanto wuri ne lalatacce alfasha ba abin da ake alfasha ne kuma yi tsoron idan bai bar shi ba shi ma zai rubuta cikin wannan alfasha to wajibi ne ya bar shi ko kuma iya cikin wani yanayi cikin wani yanayi wanda ake banna idan bai bar ba wannan yanayi halau zai aika a cikin wannan banna to tilas ya bar shi lila haka wannan malami ya mai nuni ya zuwa wannan gari wanda ake bauta Allah madaukaki shi kadai ya je ya bauta ta ya bauta wa Allah tare da shi wala tarji ila ardika kakka komo ya zuwa kasarka fa innaha ardusu kuma wannan kasa da kake ciki kasa ce munanna lalatattan wuri ne fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq tariqa nan tariqu yace shi kuma tariqa ne sai da ya tahi sai da ya ji tsatsaka hanya wurin da ya zamanto kamar tsaka ne tsakanin da wurin da ya baro da wurin da zai tafi ya zo tsaka a tahu almauti mutuwa ta zo mishi faqtasamat fihi mala'ikatu rahmati wa mala'ikatu al'azab mala'ikun rahma da mala'ikun azaba suka yi rigima na wane ne daga cikinsu wa zai tafi da shi faqalat mala'ikatu rahma mala'ikun rahama sai suka ce ja'a ta'iban muqbilan bi qalbihi ila Allah ta'ala wannan mutum ya zo ya taho ne iya mai neman tuba ya tuba ya fuskanta zuwa ga Allah madaukaki kenan wannan haƙƙi nasu ne mutumin su ne domin ya tuba wa qalat mala'ikatul azab mala'ikun azaba suka ce musu innahu lam ya'mal khairan qattun wannan mutum bai taɓa ba aikata wani alkhairi ko so ɗaya yaya za ku tafi da shi ba za hun malakun fi surafin adamiyyi allah madaukaki sai ya aiko wani mala'ika da kama ta mutum wanda zai yi alƙalanci a tsakanin ba ja'aluhu bainahum ai hakaman sai suka sanya shi alƙali wanda zai raba musu rigima wannan na karantar da mu cewa mala'ikun da Allah maɗaukaki ya ɗora musu nauyin kulawa da rubuta ladan bawa da rubuta zunubin bawa wani lokaci suna samun rashin fahimtar juna domin ga wannan yanda al'amari ya kasance ƙalar wa ƙalar mala'ikatul azab inna nama sai ya ce musu faƙala kisu ma bainan arzai ne ku auna tsakanin wannan gari guda biyu faila ayyuhu ma kana adna fa huwa garin da ya zamanto ya yi kusanta da shi to nashi ne sai a raba shi a wannan gari a ba shi hukuncin wannan gari faƙasu fa wajaduhu adna ila al-ardh allati arada sai suka auna sai suka ga yayi kusa da garin da ya so ya je allati arada faqabadatuhu malaikatu rahma sai malaikun rahma suka karbi wannan mutum wannan na karantar da mu abinda ake so gabawa tuba ya zuwa ga Allah madaukaki ba irin zunubin da ya gagara Allah madaukaki komai yawan shi yasa wani hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai ɗan adam da dai a ce zunubinka zai kai da ƙoƙoluwa ta sama ka gamu da ni bakka gama bautata da wani zan gafarta ma ba tare da na kau da na damu ba na abin da ake so gaba wa tuba sannan kuma la'alla wani ya ce to ina haƙƙin wa'annan da aka kashe wannan kuma tsakanin shi da Allah madaukaki Allah zai yardar da su ya ba su ladan da ya zamanto Allah madaukaki yawa wancan gafara قال وفي رواية في الصحيح يزعج في رواية في صحيح البخاري فكان إلى القرية الصالحة sai zamanto wannan mutum ya yi kusa ya zuwa alkarya ko gari wanda ya zamanto nagartacce akrab bishibirin ya zamanto kamar da ɗani guda ne bambancin shibir wannan haka ɗani guda ya yi kusa da shi faju'ila min ahliha sai aka sanya shi daga wannan mutanen wannan alkaryar وفي رواية في الصحيح هل لو يعزو في رواية في صحيح البخاري فأوحى الله تعالى إلى هذه ألا مدوككي أمرنيك واتشان كسا أنت باعدي تواكي بايا واتشان كسا ودي هتو دقا garin da ya huto daga daga shi kinan ya ja baya na'am wa ila hadhihi an an taqarrabi taqarrabi waccan kuma ya zuwa wannan ita kuma ta kusanto garin da ya so ya tafi wa qala sai ce kaisu ma bainahuma ku auna abin da ke tsakaninsu fa wajaduhu ila hadhihi aqrab bi shibrin fa gufira la sai suka same shi cewa yahi kusa da wancan me yake da suna wancan gari na alkhairi sai aka mai aka gafarta mashi wa fi riwayatin ya zo a cikin riwaya fa na'a bi sadrihi nahwa sai zamanto ya karkata da kirjin shi ya karkata da kirjin shi zuwa ya zuwa wannan ƙasa ta wannan in kuma na'a ne to kuma shi wannan na nisa ne idan sai a bashi hukuncin wancan wancan gari lalatacce yayi nisa da wancan gari wannan hallo gabubuwan nan na karantar da mu da cewa Allah madaukaki na aiki da niyya ko da abu bai tabbata a wannan bai isa ba wancan garin amma saboda niyyar shi niyya ce ta gari ta kwarai Allah maɗaukaki mai hukuncin kamar ya aikata ina da sai mu tsaya akan wannan hadisi domin wancan hadisi a cikin wannan littafi babu hadisin da ya kai shi tsawo shine hadisin Abdullahi bin Ka'ab bin Malik akan kissa ta yakin Tabuk wanda suka toge ba su tahi ba subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah نعم نعم شيء